الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه وقال أيضا آه في إطراده إلى النجاشي آه هل ينزو a Larfati bin al-Abd ya faɗa ita ma wannan kasida yayi ta ne kamar ta makon gida eh yadda yake tuna gida saboda ni yayi ta ne lokacin da aka kore shi ya tafi gurin Najashi shine sarki na Habasha eh amma a sani ba sarki Najashi wanda ya zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan wannan shi Najashin ya mutu ne tukun wancan ya wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam eh a ya fara wannan kasira kamar haka li qawlata bil ajza'i min idanin dalalla wa bis safhi min qawin muqamun wa muhtamal wa muhtamal a li qawlata bil ajza'i min idanin dalal wa bis safhi min qawin muqamun wa muhtamal a yace likaulata sai ka fara da kace alal wani irin kufai likaulata ya tabbata ga wata mace da ake kiranta kaulata bil ajza'i wadda take cikin wani kwari min idamin daga wani guri da ake kiransa idamu eh shine dalal kufai likaulata ya tabbata ga kaulatu sunan masauyar ne bil ajza'i a cikin wani kwari shine ajisa amma wannan ya kawo su jami'i ne jizu ake cewa shine kwari shine irin wanda makaranta a cikin daliya wa ajiz min aljizi allazi bi hadibihi min idani daga wani kwari da ake kiransa idani wa bi sarhi wa bi sarhi da kuma wani karkashin dutse an ce safu shine karkashin dutse min qawwin wanda yake wani kwari qawwi shi ma kwari ne ko kuma ya zama sunan wani kwarin ne na musamman da ake kira sa ƙauye min ƙauyin daga wani kwari muqamu wanda ake iya zama a wannan gurin wa mahtamal kuma ake tashi a wannan gurin mahtamal shine gurin tashi kamar guri ne wanda ake zuwa a sauka a tashi a bar gurin eh shine lakaulata bil ajza'i min idamin talal talal wani irin kufai likaulata ya tabbata ga wannan matar kaulata bil ajza'i a cikin waɗannan kwarurrukan min idami daga wani kwari da ake kira sa idami shi ma idamin imma zamto wani guri ne na musamman wanda ake kira sa idami imma kuma ya zamto a kwarin kawai wa bis safhi da kuma karkashin dutse min qawwin wanda yake wani guri da ake kira sa qawwi ko kuma ya zamto yana wani kwari qawwi muqamin guri ne da ake zama a cikin sa wa muhtamal kuma guri ne da ake tashi to wannan ya yana magana game da wajen masoyiyar tasa tarabba'ahu mirba uha wa masifuha miyahum min al-ashrafi yurma biha al-hajal tarabba'ahu mirba'uha wa masifuha miyahum min al-ashrafi yurma biha al-hajal tarabba'ahu sai ka ce mirba'uha gidanta ita wannan masoyiyar shine mirba'uha daga rabu ne rabu shine gida to mirba'uha gidanta da ta zauna tarabba'ahu ta zauna a wannan gurin ne lokacin kaka'a shine tarabba'ahu daga rabi'u ne rabi'u ta zauna a irin watanni da ake sa rabi'u ko rabi'ul awwal ko rabi'ul akhir mm wa masifuha miyahun wa masifuha a farfajiyar wannan gurin miyahun akwai wani ruwa min al-ashrafi daga wani guri da ake kiransa ashraf wani dutse ne ana kiransa ɗayan sharaf ɗayan kuma ana kiransa shuraif shine irin duwatsun da muka gara wasu duwatsu ne guda biyu ɗaya ana kiransa sharaf ɗaya kuma ana kiransa shuraif to anan sai ya kawo jami'in su miyahun wani irin ruwa ne min al-ashrafi daga gurin nan da ake kiransa shuraf sunan wani dutse ne shuraif yurma bi halhajal wadda ake farauce ake harbin alhajalu wani tsuntsu da ake kiransa hajalu biha a wannan gurin alhajalu wani tsuntsu ne dake kan ruwa tsuntsu ne wanda yana kama da fakara amma yafi fakara girma amunan kasar Hausa dai gaskiya ba na tsammanin muna da shi saboda kar na yi garajen fassara shi da wani abin da ba shi ba eh kamar nau'in tsuntsaye ne irin su ga- galantoyi akwai wani tsuntsu da ake kiransa galantoyi to irin nau'i ne kamar galantoyi yake tsuntsun haka tsuntsu ne wanda yake kan ruwa a shine tarabba'uhu mirba'uha mirba'uha gidan zamanta ita wannan kaulata tarabba'ahu ta zauna a wannan gurin lokacin rabi lokacin kaka wa masifuha miyahun wa masifuha filin da ke wannan gurin miyahun akwai ruwa minal ashrafi daga wani guri da ake kiransa ashraf tudu ne a dutse ne yurma bi halhajal wanda ake farauce wannan tsuntsun da ake kiransa hajalu a wannan gurin eh fala zala gaisun min rabi'in wa sayyifin ala wadiha haisus taqarrad lahu zajal fala zala gaisun min rabi'in wa sayyifin ala dariha haisus taqarrad lahu zajal a anan ita wannan gidan masoyiya ta sa kaulatu tunda an rabu ana tunaninta sai ce fala zala gaisu sai mata addu'a fala zala gaisu Allah ya sa kada girgije ya gushe min rabi'in yana zubar da ruwa a wannan gurin min rabi'in lokacin kaka'a wasayifin da kuma lokacin sanyi ala dariha ya zama ya rika zubar da ruwa ala dariha a gidanta haisu istaqarrat lahu zajal haisu lokacin da istaqarrat lahu zajal zajal tsawa istaqarrat lahu take tabbata ga wannan hadarin ma'ana irin hadarin da ake masa tsawa saboda hadari wani lokacin a a wajen larabawa ko a wajen masana adabi suna ga wani lokacin aka yi tsawa kamar tsawa ce ma take ƙara yanko da ruwan ya faɗo shine fala zala gaisun Allah ya sa kada girgije ya gushe min rabi'in irin girgijen da yake zuwa lokacin rabi wasayifin da wanda yake zuwa lokacin sanyi ala dariha kada ya gushe yana zubar da ruwa a gidanta haisus taqarrat lahu zajal inda zajal tsawa ko kace cida istaqarrat lahu take tabbata ga wannan girgijen irin girgijen da ake yin sa ruwan da tsawa marathul junubu summa habbat lahu saba idza massa min hamas kanan udmulun nazal a maratul junubu sun mahabbat lahu saba iza massa minha maskanan udmulun nazal a maratul junubu a aljunubu iska wadda take tasowa daga dama marathu ta shafa wannan girgijan shine marathu ta shafa shi shine kamar irin shafa wanda ake wa a hantsar dabba in za a tatsi dabba shine maryu to aljanubu iskar da take tasowa daga dama marathu ta shafu wannan girgijan summa habbat lahu saba asaba iskar da take tasowa daga jikin alqibla summa habbat lahu sannan ta sake kada wannan ruwa idza massa minha maskana a idza massa minha maskana idan ta shafi gurin zaman wannan ruwan udmulun wani irin girgije mai ƙarfin ruwa nazal sai ya sauka wannan gurin a nan sai yi amfani da kalmomin da ake amfani da su wajen tatsar ruwa a wajen tatsar nono da zubar ruwa e maratul junubu aljunubu iskar da take tasowa daga kudu ko kace daga dama maratu ta shafu wannan hadaran sun mahabbat lahu saba asaba kuma iskar da take tasowa daga jikin alƙibla kamar ta gabas sun mahabbat lahu sannan sai ta kada shi saboda su larabawa suna ganin cewa in girgije ya taso akwai wata iska ta musamman wanda in ta taso akwai nau'in iskar da in ta taso kore ruwan za a yi ba za a yi ruwa ba akwai mai iskar da in girgije ya zo akwai iskar da da ya sake ta to masana sun san cewa za a yi ruwa shine sun mahabbat lahu saba iskar nan ta saba sai ta kada wannan ruwan iza masa min ha maskana lokacin da wannan iskar ta shafi wajen zaman wannan ruwan shine wannan girgija udmulun wani irin girgije mai kauri shine udmulun girgije mai kauri nazal kawai sai su suka saukar da ruwa a wata nuskar kuma bazal kawai sai ya kece da ruwa in an ce nazal sai ya saukar da ruwa bazal sai ya kece da ruwa kaga sai siffanta hadarin kamar da wata hantsa ce ka annal kala ya fihi dallat riba uha wa uzan izama har zahura adhuhu tafalla ka annal kala ya fihi dallat riba uha wa uzan izama hazzahu ra'aduhu tafal ka annal kalaya a idan ka ji yadda wannan hadarin yake cida yake kuka ka annal kalaya kai ka ce taguwanni ne fihi a cikin wannan hadarin dallat riba'uha riba'uha ƴaƴansu dallat suka bata riba'un nan shi kuma na ƴaƴa ne amma ana nufin ƴaƴa wanda aka haife su lokacin watan rabi'u shine riba'uha ka annal kalaya kai ka ce taguwanni da suke wannan gurin fihi a cikin wannan gurin dallat riba'uha dan su ne wanda aka haife shi lokacin kaka'aya bata wa uzan da kuma wani sabon haihuwa na ɗansu shine uzan sabon haihuwa mana kamar a wanda aka haife shi bai daɗe da haihuwa ba shine uzan a shine wa uzan da kuma wasu sabon haihuwa a shine sabon haihuwa saboda a saboda zai siffanta kuka ne shi yasa ya kawo sabon haihuwa saboda mi dabba idan dan ke zamto bai girma sosai ba to in ya bata tafi yin kuka amma in ya girma ta san cewa shi ma ya ci gashin kansa shine wa uzan da wasu sabon haihuwa izama hazzahu ra'adu izama lokacin da ra'aduhu tsawar wannan ruwan hazzahu ta girgiza wannan hadarin ihtafal sai ya zubar da matsalancin ruwa ma'ana nan yana nufin idan ka ji kukan wannan hadarin kai ka ce taguwa ce ɗanta ya ɓata irin ɗan da ya kasance ƙarami sabon haihuwa saboda haka kukan da hadarin yake kai ka ce kukan taguwa ne da ɗanta ya ɓata shine ka annal kalaya kai ka ce taguwa ce fiye a cikin wannan ruwan zallat riba'uha ɗanta da aka haife shi lokacin rabi ya ɓata wa uzan da kuma wani ɗa da aka haife shi sabuwar haihuwa izama lokacin da ra'aduhu tsawar wannan ruwan ihitazza ta motsa shi ehe ta fal sai ya zubar da ruwan da yawa mana sai ya tsananta zubar da ruwa a laha kabidun malsa'u zatu asirratin wa kashhani lam yanqud lam yanqud iwahuma iwaahuma lahaballa a laha kabidun malsa'u zatu asirratin wa kashhani lam yanqud iwaahuma habal a har yanzu ita wannan taguwar yake siffanta ma wadda idan ka ji kukan hadarin lokacin da ake zubar da ruwa kai ka ce kukan irin wannan taguwar ce laha kabidu ita wannan taguwar tana da wani irin ciki amma asalin abin da ake nufi da kabidu shine hanta amma in aka ce kabidu yawanci sai ake ishara zuwa ga cikin laha kabidu tana da wani irin ciki malsa'u wanda ya kasance shafaffe shine malsa'u shafaffen ciki ne wanda bai yi tudu ba zatu asirratin ma'abocin yanka-yanka asirra shine yadda ciki yake yake yin kamar damara-damara idan aka samu mutum a akwai wanda cikin sa yake yin wani damara-damara sai kaga ciki yayi kamar gurgur fata cikin ta ta tattakure shine to laha kabidun tana da wani irin ciki malsa'u wanda yake shafaffe ma'ana wanda bai yi tudu ba zatu asirratin wanda ya kasance ma'abocin gurguru wakashhani tana da kuma wani kwibi guda biyu lam yanqud iwa'uhuma hablu alhabalu alhabalu daukan ciki lam yanqud bai warware iwa'uhuma na dana dan da suke cikin ba shine iwa'uhuma asalin abin iwa ne da cewa zai iwa'uhuma wasu suka ce saboda waka ce sai ya ce iwa'uhuma wannan alhanzar da suka ya kawo wasu suna ga ya sa ta ne saboda waka wasu kuma suka ce a'a a lugar laraba akwai wanda in za su ce diwa za su suna cewa diwa'a ko diwa'u a to irin wannan taguwar ce in tana kuka shine laha kabidun taguwar da tana da wani irin ciki malsa'u shafaffe za tu asirratin ma'abocin yanka yanka shine asirra wannan gurgurin da ciki yake yi waka shahani tana da wasu kuyi guda biyu kuma a lam alhabulu alhabalu ɗaukan ciki lam yanqud bai warware diwa uhuma na dana dan dake wannan cikin ba ma'ana taguwa ce mara ciki idza qultu idza qultu hal yasluhun libanata ashiqun tamurru shu'udul hubbi min qawlatal walla a idza qultu hal yaslu libanata hal taslu libanata ashiqun tamurru shu'unul hubbi min qawlatal walla a nan tambaya yake yi amma da kansa yake bala labari yake iza qultu idan na tambayi kaina da kaina ko kuma idan kai aka tambaye ka iza qultu idan nace hal yaslulu bana ta'ashikun hal shin yaslulu bana ta'ashikin shin zai manta ku da bukatar mai soyayya mana wannan masoyi ta da yake tuna yake tunani kaulatu shin zai iya mantawa da ita ya daina santa shine kamar a masa tambaya ne a ce shin wane wancan masoyarka kan zaka iya mantawa da ita ka daina santa shine iza qultu lokacin da nace hal yaslulu ba na ta'ashikin anan yayi abin da ake nufi da iltifati eh yayi abin da ake nufi da ake iltifati a matsayin ya ce iza qulta hal taslu a matsayin ya ce idan aka ce maka to sai iltifati sai ke maganar kamar da kansa yake a matsayin ya ce iza qulta idan aka ce maka hal taslulu ba na ta'ashikun shin zaka manta da buƙatar mai soyayya to asalin haka abin yake amma sai abin da ake ce masa iltifati kuma yana zuwa a maganganun larabawa kana cikin magana sai ka juya kamar da wani kake magana daban har a alqur'ani akwai irin wannan asalib din a iza qultu idan aka ce aka ce mun ko kuma iza qultu idan na faɗa hal yaslu shin zai iya mantawa da lubana ta ashikin bukatar mai soyayya mana san wannan masoyar to amsa tamurru shu'ulul hubbi min kaulatul uwal to da an faɗa mun haka cewa zan iya manta da ita shu'ulul hubbi lamarin masoyiyata tamurru kawai sai ya ci gaba min kaulatul uwal daga kaulata al uwal sai rika tunawa da abubuwan da suka faru a farko shine shu'ulul hubbi lamarin masoyiyata ta murru sai ya ci gaba da tuna al'uwalu abin da yake na farko min kaulata daga kaulata da an tambaye zaka iya manta da ita shikenan kawai sai zuciya ta shiga tunane tunane kuma in ta tuna abubuwan da muka yi da ita da abubuwan da suka faru eh wa ma za da kashak wa illa munakkarin tazallu bihi tabki wa laysa bihi mazalla وما زادك الشكوى إلي إلى متنكر تزل به تبكي وليس به مثل to har yanzu daman ya tambaya gaya maka cewa idan aka tambaye shi zai iya manta da kaulatu to a lokacin ma fa aka bude wani sabon babi yace wa ma za da ka shakawa an tambaye shi ne an ce wa ma za da ka shakawa me yake kara maka kokawa shine ashakawa ka rika kai kukan soyayya abu kaza yana damuna wa ma za daka shakawa me yake kara maka kokawa game da lamarin soyayya ila mutanakirin zuwa ga wani gidan da ya riga da ya ya canza shine mutanakirin a matsayin a ce dalalun mutanakirin ne sai share dalalun din kawai sai kawo sufar wa ma za daka shakawa me yake kara maka kokawan soyayya ila mutanakirin zuwa ga wani kufai wanda ya riga da ya canza tazallu bihi ta biki zaka wuni kana kana kuka a wannan gurin shine tazallu bihi zaka wuni a wannan gurin ta biki kana ta kokawa walaysa bihi mazal gashi kuma ba zai yi a zauna a gurin ba daga zalla ne eh walaysa bihi mazal gashi ba guri ne wanda za iya zuwa a zauna ba amma kawai ka ganshi kana ta kuka me yake kara maka irin wani abun ne mata tara yawman ar wa mata tara yawman a rasam min diyariha ولو فرد هول تس جمل عين أو أو تهل متى ترى يوما عرفة من ديارها ولو فرد هول تس جمل عين أو تهل متى ترى يوما duk lokacin da ka gani yawman wata rana arasatan kaga farfajiya min diyariha na gidan wannan masoyiya arasatan shine farfajiya filin gida amma inda babu gini mata duk lokacin da tara ka gani yoman ko da rana ɗaya a rasatan ka ga farfajiya min diyari har daga gidan wannan kaulatun walau farɗe haulin ko da fa bayan shekara guda ne tasjimul ainu sai ido ya rika tsiyayarwa tasjimul ainu sai ido ya rika tsiyayar da hawaye shine tasjimu tasjimul ainu sai ido ya rika tsiyayar da hawaye autuhil ko kuma ya rika digar da hawaye ko ya rika digar da hawaye eh wannan tasjimun nan mun karanta ta a cikin alburda bimun hallin wa munsajani bimun hallin wa munsajani to tasjimul ainu sai ido ya rika kwararar da hawaye autuhil ko kuma ya rika digar da hawaye eh faƙullik ya lilhan zaliyati yanqalib ile hafa inni wa silun hablu man wasal faqul liqiya likaya lilhan zaliyati yanqalib ile hafa inni wa silun hablu man wasal a wannan baitin yana daga cikin baitin da malaman adabi suka ce tunda ake waƙar larabawa a ɗarfati bin al-abd shi ya taɓa yin wannan salon a waƙa duk wanda zai yi irin wannan salon a waka to darfat bin al-abd ya kwaikwaya yace fa kul ka fadawa likayalil hanzali yace ga mafarkin hanzaliya shine wata mace ne wanda ake kiranta a hanzala hanzala sunan mutum ne to ƴaƴansa sai a rika ce musu hanzaliya kamar yanzu ne dai babban familin da ya suna sai ga duk suna amfani da sunan mutum daya kamar Sheikh Ishaq Rabiu sai ga yawanci familin sa ana amfani da Ishaq Rabiu koda ba dan sa ba kamar irin su dan tata wanda suka yi suna sai ga abubuwa da dan tata dan tata wani ma za ka ga can bai ma dan tatan bai ma taba ganin sa ba amma tun da family ne kar irin su family na su dangwace duk suna amfani irin da babban manyan manyan family wanda suka yi suna to shi Hanzaliya Hanzaliya daga cikin manyan manyan uban Larabawa saboda haka ƴaƴansa da jikokinsa da sauransu ake kiransa Hanzaliya eh to faqul ka fada likayalil hanzali yace da ka fada wa mafarkin yar banu hanzala yanqalib ilaiha mafarkin ya koma zuwa gare ta fa inni wasilu haqiqa mai sadar da habla igiyar man wasal wanda ya sadar da ni ne a anan abin da yake fada mana ai masoyi yana mafarkin masoyi to yace a fada wa mafarkin ya koma shi da kansa zai zo mana shi tsakaninsa da wannan masoyar tasa hanzala a kaulatu ya fi ƙarfin a ce yana tsaya tsaya ma yana ta mafarkinta a kawai shi da kansa ma zai je ga shi ga ita a faɗa mafarki ya koma abin da ke tsakaninsu ya fi ƙarfin a ce a mafarki za a rika haɗuwa shi ne suka ce a ɗarfat bin al'abd shi ya fara kore mafarki ko a ce kayali a cikin mawaƙan larabawa hasali ma yawancin mawaƙan larabawa suna alfahari ne da mafarkin masoyiya ko masoyi ko imamul busai cewa ya na'am sara ɗaifu man ahawa fa'ar raƙani cewa sara ɗaifu man ahawa fa'ar raƙani mafarkin wanda nake so yakan zo ne hana ni barci to shi yace mafarkin ma ya koma alakar sa tafi karfin mata mafarki shine fa kulka fada likayalil hanzali yati ga mafarkin ir hanzala yanqalib ilaiha ya koma zuwa gare ta fa inni wasilun ni ne sadarwa ne anan ana ana ana kaddara a binafsi fa inni wasilu ni ne sadarwa ne da kaina habla man wasal igiyar wanda ya sadu da ni ma'ana ni da kaina zan je a faɗa mafarkin ma ya koma ba na buƙatar sa ala inna ma abki liyawmin laqituhu bijru samqasin kulla kullu ma ba'adahu jalalla ala inna ma abki liyawmin laqituhu bijru samqasin kullu ma ba'adahu jalal ala ya ce ya ku uwa ku saurara inna ma abiki haƙiƙa fa ina kuka ne liyomin saboda wata rana laqituhu da na haɗu da shi saboda wata rana da na haɗu da shi ma'ana ina nufin wunin kenan bijursuma ina kuka ne saboda ranar da na samu kaina a cikin wani wuni a wani guri da ake kasa jursuma wani guri ne jursum qasim wanda ya kasance manisanci kullu ma ba'adahu duk wani abin da ya zo bayan wannan abin da ya faru da ni a wannan lokacin jalal ɗan ƙaramin abu ne eh duk abin da ya faru bayan wannan abin da ya faru da ni to wannan abin abu ne ɗan kaɗan yana nufin cewa kamar lokacin da aka kore shi kenan ya bar gidansu lokacin da mutanen suka kore shi tashin hankalin da ya haɗa shi duk wata masifar da ta zo biyo baya to sunanta yar ƙarama wannan abin shine babba shine ala inna ma abiki ni fa ina kuka ne liyomin saboda wata rana laƙituhu da na hadda ita bi jursuma a wani gudu ake kiransa jursum kasim wanda wannan ranar ta yi nisa a gare ni kullu ma ba adahu duk abin da a kasim wannan rana ce misali matsananciya wannan kasim din ba na nisa bane kasim kamar wata rana ce busasshiya ba ta da daɗi kullu ma ba adahu duk abin da ya zo bayan wannan wunin jalal ɗan ƙaramin abu ne eh iza ja ala iza iza ma iza ja amala budda minhu fa marhaban bihi hina yati la kizabun wala ilal iza ja amala budda minhu fa marhaban bihi hina yati la kizabun wala ilal anan ya fada ce to tunda harfa ya rabu da gida ya rabu da jama'arsa to shi kuma a rayuwar duniya duk abin da zai faru da shi ma abu ne mai sauki shine iza ma ja ma la budda minhu lokacin da abin da babu makawa a gare shi yazo shine mutuwa shine iza jaa ma la budda minhu abin da babu makawa daga wannan abun shine mutuwa iza jaa lokacin da yazo famar haban bihi to ina maraba da zuwan wannan abu mutuwa ta zo ma ina maraba da ita hina ya ci lokacin da wannan mutuwar ta zo laki zabu ita wannan mutuwar ba ƙarya bane shine laki zabun ba ƙarya bane wala ilal kuma ba wani uzuri da zan kawo mata shine wala ilal ba zan kawo wani uzuri ba bana na haƙura na sallama da wannan rayuwar ta ta duniya duk abin da ya faru da ni kawai ina maraba da shi mutuwa ta zo ma babu wani uzuri kawai tunda ban makawa ina mutuwa ba komai shine shine shine ya ci lokacin da ya zo laki zabun ba ƙarya bane ko kuma ba abu ne wanda zaka iya ƙaryata shi ba wala ilal kuma ba abu ne wanda za a kawo masa uzuri ba ala innani sharib sharibtu aswada halikan ala bajali minash sharabi ala bajal ala innani sharibtu aswada halikan ala bajali minash sharabi ala bajal ala ya ce ya ku yan ku saurara innani haƙiƙa ni sharibtu na sha aswada wani bakin abu halikan wanda ya kasance kirin shi ma halik dinan na baki ne shi yasa akwai littafi tanwirul hulak haskake dufai akwai kuma tanwirul hawalik to halikan shine baki aswada baki halikan baki kirin to ala innani hakika ne sharibtu na sha wani abu aswada baki halikan wanda ya kasance baki kirin ma'ana yana nufin mutuwa kenan ko kuma matsalar da ya samu tsakaninsa da mutanensa ko kuma rabuwar da ya yi da masoyiyarsa alabajali eh alabajali bisa cewa hakan ya ishe ni shine alabajali mina sharabi bisa gamsuwa ta da abin da na sha alabajali yace hakika ya isa haka kuma alabajali ce ya isa haka shine alabajali a bisa hakan ya isar mu mina sharabi da abin sha alabajal yace eh hakika ya isa haka kuma fala a'rifanni in nashattuka zimmati kada'i habilallah yujabu wala yamal a a yace fala a arifanni in na shattuka zimmati kada'i hadilan la yujabu wala yamul wala yamal fala a arifanni kada fa ka sa in na shattu in na shattuka idan na cigita ka shine in na shattuka idan ne cigiyar ka in ce ina kake shine in na shattuka zimmati idan na na cigiyar alƙawari na in ce ina alƙawarin da ke tsakanina da kai shine fala a'rifanni kada fa kusa fala a'rifanni kada fa kasa inna shattuka idan na cigita maka zimmati alƙawarin da ke tsakanin mu da kai in ce ina alƙawarin da ke tsakanin mu da kai to kada fa ka yadda na zama kada'i hadilan kamar mutumin da kamar mai kiran hadilu la yujabu ba a amsa masa a wannan kiran da yake wa hadilu wala yamul kuma baya kosawa kullun yana kira a anan da yace fala arifanni kada fa kasa inna shattuka idan na cigita zimmati alƙawarina kada fa ka sa alƙawarin da muka yi idan na zo na ce ina alƙawarin mu kada'i hadilan na zamto kamar mai kiran hadilu shine kada'i hadilin kamar mai kiran hadilu la yujabu ba a amsa masa in kira wala yamul kuma baya kosawa shi hadilu shine wanda mun bayar da bayani a baya hadilu wata tatsuniya ce ta larabawa su larabawa a tatsuniyarsu tun zamanin annabi nuhu akwai wata kurciya tana da 'ya'ya guda biyu shikenan sai ɗaya ɗanta ya ɓata ko kuma aka harbe shi shikenan sai zama ta rasa ɗanta guda ɗaya saura ɗaya saboda haka to tun wannan lokacin kurciya take kuka saboda rasa ɗanta suka ce ko yau kaga a tatsuniyar su ko yau kaga kurciya tana kuka to tana kukan wannan ɗan ne da ake kiransa hadilu shine a wajen laraba a tatsuniyar su dalilin kukan kurciya kenan in dai ka ji kukan kurciya kurciya tana kuka to wannan dan ne da ta rasa tun zamanin annabi nuhu shine har yau dinnan duk kurciya sassafa za ga ta tashi tana kuka wai tana kuka ne saboda mutuwar hadidi tun zamanin annabi nuhu saboda haka larabawa sai suke yawan kawo shi amma fa tatsuniya ce sai suke yawan kawo shi a cikin waƙoƙin su in ka ji ana cewa hadilu ma'ana abu ne wanda ake ta kuka bisa rasa shi da aka kuma ba za a sami ba shine kada ku sa na zamto kada'i hadilin kamar kurciyar da take ta kukan rashin ɗanta la yujabu ba a amsa mata wala ya mulkun gashi bata kosa ba kullun sai tayi saboda haka shi ma tsakaninsa da mutanansa ko da ko mutanansa ba su yafe masa ba to dai har yanzu yana tare da su kuma ba zai daina kokawa ba game da rashin su kuma ba zai zabo su akan su ba eh wallahu a'lam